الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حيو إن شاء الله سبحانه وتعالى za mu ci gaba a yin da muka tsaya za mu tashi al-ma'arifa wal nasra al-nasra wal ma'arifa al-nasra shine suna wanda ba ayyana ba ayyana shi ba suna ne wanda yake iya daukan mutane da yawa wannan sunan za ka iya ba wa abu da yawa shi kuma haka ce ma'arifa suna ne na abu guda ɗaya misalin na kira a waɗannan misalai al'amsura misalai misali na farko tudurki kitabun sakata manzilin fi sha'ina sa'ala rajulun alwalidi rakiba rakiba sadiqi jawadan عاقب المدرس تلميذا مزق محمد ورقة ومن المثالين na farko fitarji kitabun a cikin kabot wanda ake ajiye littattafai kitabun akwai littafi sakata manzilin fishari aina wani gida ya fadi a kan titin sa'ada rajulun alwalidi wani mutum ya yi tambaya ya tambayi mahaifina rakiba saduqi sawadan abokina ya hau doki a kafar mudarrisu tilmizan malami ya yi wa wani almajiri bulala mazzaka muhammadun warakatan muhammad ya gaga ko ya yaga takarda waɗannan misalai guda shida idan ka ɗauki kamar kitabun manzilin rajulun a misalai na ɗaya da na biyu da na uku haka ka ɗauki jawadan tilmizan warakatan a misalai na kudu da na biyar da na shida za ka ga kowannen su na kira ne abinda ake nufi da na kira in ka ce kitab suna ne na kowanne littafi in ka ce manzil suna ne na kowanne gida in ka ce rajul suna ne na kowanne mutum in ka ce jawad suna ne na duk wani doki da ake sukuya da shi in ka ce silmi suna ne na kowanne da almajiri in ka ce waraka suna ne na kowanne fallin takarda fallin takarda yanzu to in muka duba waɗannan misalai guda shida kowannen su shi ne ake kiransa nasira amma idan ka duba kamar abdur a misali na farko wannan yana nuna ma'arifa ne an san saboda al din da ya shige shi abin da aka sa al alif da lam a farkonsa to ismin yana nuna cewa ma'arifa ne sannan yana nufin wannan wannan tabbas din in ka ce sha'ari'ina titin mu titin sananne ne saboda ba zai yiwu ka ce titin mu kuma ba ka san wanne titi ba ne kasancewar ka namu to duk wani abin da naka ne ka san abin da shi ne shari'aina shari'aina a nan marifa ne saboda an yi idafansa zuwa ga dalili haka in ka ce walidi mahaifina an san wanne mahaifi ne saboda ka ce nawa an san shi haka in ka ce sadiqi aboki na an san wanne aboki ne dan ka fade shi ka ce naka in ka ce al-mudarris malami an san wa kowanne malami ne saboda in ka ce aqad al-mudarrisu wannan malami ya yi bulada ko ya yi gwale gwale dan tilmizan wani almajiri in ka ce muhammad kuma shi ma suna ne sananne sunan wani ne shi kadai to waɗannan a turkiya shari'aina والدي صديقي المدرس محمد ولا لو كون da shi ana kiransa da suna ma'arifa abin da aka san shi kenan القاعدة قاعدة النكرة اسم يدل على شيء غير معين نكرة يكي سولان يدل على شيء غير معين يكي لولا ولي أبو وندبا أي ناسبة ba ayyana wannan abu din ba to shi ne ake kiran sa an-nakira kamar misalan da muka bayar in ka ce kitab suna ne na kowanne littafi na duniyar nan gaba da in ka ce rajul misali sunan kowannen mu nan duk kowa za a iya kiran sa rajul amma in ka duba za ka ga su kowa sunansa akwai sunansa an gane a ce ali a ce yunus a ce hatim a ce usman ayu hajar kowa da nasa sunan to in ka ce rajul kuma suna ne wanda ya hada mu gaba daya ya hada mu gaba daya to za mu je mu karanta akwai alam shi ne sunan da kowa nasa yake da eh kamar a grammatical arabic ne suke sanarsa common noun da furofa noun common shi ne sunan da kowa zai shiga karkashin sa shi ne nakira ta ce furofa noun shi ne alam abin da suna na kowa kowa kowane abu ko kowane mutum yana da nashi sunan shi kai amma ta ce rajin misali da sunan da kowa wannan shi ne nakira amma in ta ce misali ibrahim ta ce ishaq ismail ar-rajul to wannan ya zama to ma'arifa suna ne a yanzu المعرفة اسم يدل على شيء معين yake shi kuma ma'arifa suna ne da yake nuna wani abu wanda yake hayyananne ya nuna hayyananne kamar da muka yi sanu sa kowannen ma'anin kowa yana da suna to sunan kowa shi ne ana kira sa ma'arifa to ma'arifa din hawa hawa ne hawa hawa ne to shi yasa yake da tafsirin su a darasuka masu zuwa na farko ya kawo al'alam al'alam shi ne sunan abu guda ɗaya guda ɗaya rak suna ayyananne al'amsila misalai aliyun fil hadiqa ali yana cikin gonar lambu jarat aisha aisha ta gudu tajri sufuru baina misra wa uruba jiragen ruwa suna gudu ko suna tafiya tsakanin misra da kasashen turai shine uruba تشتهر أسوان بسودة الهواء كل أسوان كان شهر دا كان إسكا كان يلي لندن أكبر بلاد الإنجليز لندن شيني جريمة جرمى جريمة سوري سافر أبي إلى دنياك babana ya tafi birnin Jiryaka. Da waɗannan jimloli guda shida kowanne kowace jimla akwai alam guda da tsaya misali na farko aliyu misali na biyu aisha misali na uku misra da kuma urusa misali na hudu usman misali na biyar london misali na shida riyadh waɗannan kowanne alam ne ya ka ce alam suna ne na mutum ko kuma sunan gari ko wani yanki wanda kana faɗansa kawai wannan a ce shi kadai ne wajen dauke wannan suna to na shi ake kiran sa al'alam ka gane ake kiran sa al'alam kaga wannan wani bangare ne na ma'arifa saboda misali kake da maturu kawai sani alam ne sunan gari ne misali kake abiyun sunan musulmi sunan shi ne shi kai hakan kake aisha amma maimakon aliyun kake rajifa kaga ba sunan sa shi kadai bane sunan shi da wasu maimakon aisha sai ka zo ka ce mar'a ko ka ce fi ko ka ce fata kaga suna ne na su da yawa maka ce aisha sunan ta ita kadai haka misali maimakon urubba maimakon misali urubba ka zo ka ce mai urubba ka zo ka ce misali al'adam duniya gaba daya alam alam duniya kamar ta Europa wani yanki ne ke kwantacce a duniya da shi ne Europe bangaren yankin turai kenan sannan kuma idan ka ce London shi kuma suna ne na wani birni shi kadai a cikin birane na Ingila Riyadh kuma haka wani birni ne shi a yankin Yusra waɗannan duk kowanne daga cikin su alam ne العالم اسم المعرفة يتعلم سنان اسم المعرفة سمي به شخص وان اكا كرا وني متن دشي او مكان كو وني وري دشي كو وني وري دشي او حيوان كو وني دبا da wannan suna din aw shay'in aw shay'in akhar ko kuma wani abu daban sai ka wani misali na alam na dabba ba misalin alam a misalin alam na dabba idan ka ce idan ka ce Osama misali Adam ne na zaki misali ka ce haka kowanne zaki ka ce amma ka ce Osama alam ne wani na wani zaki wanda gashi na a gaban ka misali ka ga zaki ya kawo ya ya ya turko ka ba za ka ce haza a tabba sai ka ce haza usama ma'ana a ta mayar da shi alam gashi ne shi ce ne alam ba kana magana kan kowane zaki ba ne akan zakin da yake gaban ka shi kallon sa haka misali sa'ala alam ne na sa'ala an ya sa'ala wannan kowane gida amma in ka ce sa'ala da wannan wannan gida adam ne to waɗannan su ne ake kiran su ala ko sunan mutum ko sunan wuri ko sunan wani dabba in dai aljanan ne ne suna mai nashi na shi kadai wasu ba za su shiga ciki ba to wannan lokaci ya zama to alam haka nan ko sunan wani abu ne a duniya ke halarci ko da ba mutum ba kamar dutse misali kake arafa arafa alam ne na wannan dutse din duk duniya dutsen da ake kiran sa arafa din shi kadai ne haka in kace almarwa alam ne haka idan kace a safa alam ne duk sunayen duwa ne haka in kace al-ilaq sunan wani dutsen da yake kowane dutse tsawo a duniya dutsen yana a kasar nepal tsakanin kamar wata wani kasa ne tsakanin indiya da china wani ɗan karamin kasa to kamar sunan ko menene in dai naki sunan abu ne na shi kadai da hararrai kawai wanda kana faɗan da shi ne shi kadai ba su haɗu da wani abu ba to wani shi na sa alam na biyu kuma ya ce al-mu'arraf bil alif wallahi abin da aka mayar da shi ma'arifa ta hanyar ƙara masa alif da lamat misali sunayen da muka karanta misali can na baya darasi na farko na yau misali inda muka ce kitabun manzilun rajulun jawadan tilmizan warakatan to kowannen su ka sa masa alif wallahi ya zama to ma'arifa mu'arraf ne bil alif wallahi كتاب كتعال كتاب منزل كتعال منزل رجل كتعال رجل جواد كتعال جواد تلميذ كتعال تلميذ ورقة كتعال ورقة وكما يرد المعرفة من بنتي أبصر ليس كتاب ولد التالي أما الكتي الكتي الكتاب ولن لسانه misalin sai kada suka gane in kace in kace misali a kuji kitaban don wani misali kowane misali kake bukata kawai a ninka ma kana so ka duba zaman banza ne ba ka kitaban wani misali kawai amma kace a kujiyar kitab don wannan kitabin don wannan littafin ko karɓi wannan littafin wani ya kawo ba wani littafi wanda ba shi za ka ta ba ka yi bace ma kitaban ba sai a nema ta al kitab wannan littafin nan da muke magana a kansa to wannan shi ne dukkan ki ka sa alfin amma ya ce sananne amma ka ce da alfin ya zama to ba sananne ba ne al'amshi da misalin al kitabu fil khizana in kasar misbahu فازت المدرسة في السباق سقطت العجلة في النهر وقعت الكرة في الحديقة الكتاب في خزانة لتاب ينتهي أنت من كثر المتباع فتلا يا كري فازت المدرسة في السباق مثلا تاتي تاتي جهتين مسابقة شنو السباق مسابقة شنو السباق أي وني وأتا لابد كوني أبو سقطت العجلة في النهر amalance ta fada cikin wannan kogi wa kafin kuratun filabika wannan bolton ta fada cikin wannan gona an kace alkitabu wannan littafin sulhuzana yana cikin yana cikin wannan kanta in kasar misbahu wannan fatilan ya kare fazatul madrasatu tisba maka wannan makarantar ta ci ta ci nasara a wannan musabaka da ake yi سقطت سقطت العجلة ولا عملا كان كفادا في النهر سكون ولن ولن تفسد وقعت الكرة ولن بلطي كفادا في الحديد سكون ولن ولن تلك وتوسك wanda kike wa magana ya san su ya san su wannan littafin yana cikin wannan kanta duk ya san littafin ya san kuma kanta da ke ta alkitabu alkhizana almisbahu almadrasatu alsibaqu alajalatu النهر الكرة الحديقة وهذا من كل الذي يأتي ذاكرة على المعرف بالألف واللام القاعدة إذا دخلت الألف واللام على اسم نكرة إذا الألف واللام سكت إذا سونا وندى يأتي نكرة ليه جعلته معرفة ذات ما يتشي معرفة ذات ما يتشي معرفة الدليل sai kuma dalili suna dalili ma'arifa ne saboda duk mutumin da kake magana a kansa to ka san shi ne in ka ce an ta misali dalili muhatab ka san mutumin wanda ka ce masa an ta din in ka ce huwa ka san shi in ka ce idan ka ce ana ma ko lahanu ka san kanta ka san ko ko ne to sai ka dalili to shi ma ma'arifa ne al'amsila misalai أنا لا أتأخر في الصلاة نحن لا نعرف الواجب أنت تحب الوطن أنت تطيعين المعلمة ما أكرم المعلم إلا إياك هو مولع في اللعب دليل علي أقول دليل وند يكي متكلم أقول مخاطب أقول كما غايب أكت دليل متكلم إن دليل لا لم يلم جنة مثالي misali na farko ana la a ta'akkaru fi saba ni ba na jinkiri da safe ana da ni ne na mai magana misali na biyu na hannu na arifin wajiba mu muna sanin wajibi abin da yake wajibi ya kan na hannu ko da ni ne na mai magana tare da wani sa an ta tuhibbul watana kai kana son garinka ko kafarka tana son kafa ko gun da kake zaune an ta dalili ne na wanda ake wa magana an ci to ke annal mu'allima an ci ke kina biyayya ga malama an ci dalili ne ma akramal mu'allimu illa iyyaka malami bai girmama kowa ba sai kai illa iyyaka sai kai iyyaka illa dalili ne na mukhadab huwa muli'un billahi shi ya mai da hankalinsa akan wasa aka ce mole a mutumin da wani abu ya mantar da shi abu ko ya so abu ko wace ya so ba kaga nan ana la'anu hanta hanci yata kuwa waɗannan gabaki ɗayan su waɗannan gabaki ɗayan su dalirai ne to kowanne dalili kamar yadda tafsilin su zai zo a nan to ma'arifa ne الدليل اسم المعرفة يدل على المتكلم او المخاطب او الغاية yake dalilin suna mai ma'arifa wanda yake nuna mai magana ko wanda ake wa magana ko kuma wanda baya na yana nuna wanda yake yake yin magana ko wanda ake wa magana ko mutumin da baya nan ake magana a kansa الدليل المفصل الدليل كلا كلا ne akwai dalil mufassil haka ta dalil mufassil dalilin da bai tsoro da kowane abu ba ya zauna da kansa misali al'amsila misalai ana sami ulmin yake na'anu mafi'una mu masu biyayya ne an ta mutum da kai ne kokari ne an ci lafifa kai ne tsafta ce huwa fa'irul qalbi shi ne tsarkakakken zuciya ne shi ne muhazzaba ita mai tarbiya ce iya iyaya madaha iyaya madaha al-mudarrisu ni kadai malami ya yaba zallar rajul sa'idan iyaka wani wannan mutum ya zaci cewa kai kai ne kai sa'id ne kai sunan ka sa'id ko kai ne sa'id ko kuma kai ne jin daɗi ne ga waɗannan misalai ana na'anu أنت أنت هو هي إيايا إياك هو اللي تغيير المنفصل abin da ake nufi da tsagirin mashafin ba a tsoro yake da cikin komai ba mai zaman kansa ne a daɗe yake mai zaman kansa ne a daɗe yake alkawai a tsagirin mafafin yake tsagirin mafafin ma yin cinin mutu ku fi yiwa da hoshi ne abin da za a iya faɗansa shi kadai ba sai an haɗa shi da wani abu ba shi kadai za a ware faɗansa min ghairi an yattafi da bi kalimati ukhra ba tare da ya haɗu da wata kalima daban ba الضمائر المنفصلة الخاصة بالرفع هي دليلي wanda suke munfasila wadanda suke da dai ba su haɗu ba su haɗu da kowanne kalma ba amma cikin da ka kansu في محل رفعه يتعكس على خاصة الرفيع مش إن شغلته في محل رفعه هو مسابقة كولا مثال أنا للمتكلم للمجالة تكلم لعنه للمتكلمين لما تكون مجالة أنت للمخاطب لو أنت أيتي ومجالة نمشي أنت للمخاطبة وتأتي ومجالة تمشي أنتما للمخاطبين أو أو المخاطبتين وأنت أيتي ومجالة توجي مزرعة وكما ماتا أنتم للمخاطبين وأنت أيتي ومجالة توجي ومزا أنتم للمخاطبات أنتم كماتا تيوا وأنت أيتي ومجالة تسوي kuwa dirgai wanda namiji da ba shi kadai ne baya nan kiya dirgai ba matar da ita kadai ce ba ta nan kuma dirgai bai ne a dirgai ba sai ne wasu su biyu ba ta nan maza ko kuma mata kun dirgai bai ne su maza da yawa waɗanda ba ta nan kunna mata da yawa dirgai ba ce wanda ba ta nan to waɗannan idan ka kirka za ka ga zamiri ne su goma sha biyu جميل النجوم الشاذوري ولما جميل كده جوم الشاذور انا كده الضمائر المنفصلة الخاصة بالرقي معناها انك في الخاصة بالرقي مثال التي انا ثاني انا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه آه مرفوع آه انا مبتدأ مبني على السكون في محل رفيع وقت انا ضمير مفصل مبني على السكون في محل رفيع مبتدأ ma'ana cikin da kaga waɗannan da ne kai kamanta fi mahalli da kuma idan ya kare da harfin masjidi to za ka kira za ka ce mabnuna na suko haka idan ya kare da fata mabnuna na fata in ya kare da kasara mabnuna na kasara misali kace ana ana misali mabnuna na suko nahnu mabnuna na damma anta mabnuna na fata anti mabnuna na kasara antuma مبنون على السكون أنتم سنة مبنون على السكون أنتن مبنون على الفتحة مبنون على الفتحة هو مبنون على الفتحة هي مبنون على الفتحة هما مبنون على السكون هم مبنون على السكون كل مبنون على الفتحة هكذا في أما وصول سنة سوى أنتم بنا ذات شيء مبنون على الدم إذ وارد مثل الميم حرف دال على الجميع أنتم لا أنتم ست مبنون على الدم النون حرف دال على جماعة الإناث سنة واريوة الضمائر المفصلة الخاصة بالنسب أقوى الضمائر المفصلة وأن تكون تكن بكونت خاصة لي بالنسب سنة التي هي أقول إياي للمتكلم إيانا للمتكلمين إياك للمخاطب إياك للمخاطبة إياكما للمخاطبين أو المخاطبتين إياكم للمخاطبين إياكن للمخاطبات إياه للغائب إياها للغائبة إياهما للغائبين للغائبين أو للغائبتين إياهم للغائبين إياهن للغائبات كما يبقى بيان السياق كباتا معنى في معد نسبي لكن كذلك يا زول أمر مكن يتبعني مثال كتي إياك نعبد إياك ذاك مفعول به ضمير منفصل مبني على فتحة في محل نفسي مفعول به مقدر مفعول من أن أعبد به إياك نعبد كما مفعول به منصوب لي فتقول لك إيايا إياك إياكما وكفني في محل نفسي كلمة دليل نسب الناس ما إذا ما مفعول به لي كل زمن خبر كان لي كل كفن شيء إذا ما اسم إنا لي تبقى مثل هذه ليست كذا السلام عليكم kamar da ke salamu alaikum sai za na zancen ma'arfa da na kira sai salamu alaikum yana cikin wani ne salama salama a ba zai yi ba ba zai yi kace assalamu alaikum ba ma salamu kenan a ba zai yi ba in dai na sallama ne sai biyu ka ce assalamu alaikum ka sa ma'arifa ko kuma ka karka sa ma'arifa din amma ka cire tanwini ka ce salamu alaikum wannan a larabci ya yi daidai an awunce kenan amma sallama wanda ya zo a riwaya ta shari'a to assalamu alaikum ne da alisalam amma a na'awance zai yi ka ce salamu alaikum ibn akil ne wanda ya yi sharhin alfiya shi ne ya faɗa wannan yace laraba saboda takaitawa abin da yake ma'arifa ne sai su cire alif da lam din sai su in suka cire sai su cire tarwini cire tarwini din zai sa ka fahimci an cire alif da lam saboda sai abin da kaga bai da alif da lam dole ya samu tarwini misali ba zai yi kace rajulu ba sai dai kace rajulun saboda in dai baka sa alzuman ka ce a rajulu za ka shi da tanwi in kuwa baka sa tanwi ba don in baka sa alif wala ba sai dole ka sa tanwi ka ce rajulun to saboda haka yace ya ce salamu alaikum kaga wata nan maza ka ji mata suna bana haka yi salamu alaikum suna bana ana wuce dai ne za ka ji ba ya ce salamun alaikum ba salamu alaikum ba za su sala ba za su alif wala ba to ana wuce daidai ne a nan assalamu din mai marifa da salamu mara bayansa amma ba ta ne ma'anar su fito ne saboda haka ba wani misali zai ce na? Salama. Ah, ba zai yi ba. Sai dai misali, za ka iya takarijinsa a nahauce ba wai magana shari'a ba misali idan nace sai in nace salaman alaikum salaman da tanwini yawa kamar da yazo qur'ani qalu salama ai qalu yusallimu alayka salama salama din alai masdari ne mansubun da shi ne ma'duf alai kenan saboda haka zaka ce salaman alaikum imana yusallimu alaikum salaman sai ka cire sauran kabar masar din mako amma salama ba ta ne wannan wannan jawa gare sa na sai ka kayan bulur al-muqatil da mutasil bulur al-muqatil da mutasil shine wanda muka karanta in ka san bulur al-muqatil ka san bulur al-mutasil abinda malaman mantik suke cewa bididdi ya ta tamayyaz al-ashiya na biyu shi ne abdamiru mutakin abdamiru mutakin abdamiru mutakin ci gaban darasin da ya gabata ne saboda a duk lokacin da ka san da yuri munfasil dalili ne wanda yake ware bai haɗu da ko kowace kalma ba to shi kuma damirul mutasil dalili ne wanda yake haɗe da wata kalma galibi yana haɗuwa da fi'ili ne amma yana haɗuwa da isiri wani lokaci al'amsila misalai سافرت إلى الإسكندرية ذهبنا إلى الملعب انتصر انتصرا بالحق أخلصوا في العمل اعملي اعملي الواجب السيدات يعذبن الأولاد نفعني نصح أخي أعطاك معلمك كتابا حسن يحبه أبوه أفادنا اجتهادنا أخذ علي مني رسالة إليك لنا منزل به حديقة فلن نسول مثالين fasar waɗannan misalai safarto ilal iskandariya na yi bulaguro zuwa birnin iskandariya wani birni ne a misra zahabna ilal mal'ab mun tafi wajen wasa in tasara bil haqqi in tasara bil haqqi sun taimaka wa gaskiya akhlisu fil amali ku ku yi ikhlasi cikin aiki ma'ana ku yi aiki tsakaninku da Allah ya amalil wajiba ki ki aikata wajibinki ma'ana abin da yake dole a kan ki a sayyidatu yuhazzibun al-aulad a sayyidat shugabanni mata suna tarbiyantar da yuhazzibna suna tarbiyantar da al-aulad yara nafa'ani nuku akhi nasihar dan uwana ya amfane ni a'taka muallimuka kitaban malaminka ya baka littafi حسن يحبه أبوه حسن ما يشوف ينا سلطة أفادنا اجتهادنا اجتهاد مكوكرم يا أنفانيم أخذ علي مني رسالة إليك علي يا تربي وتيك تجدعيني إليك زوا جريك لنا منزل منا دجدا به حديقة أجدا أقوي كلكا waɗannan misalai da muka karanta kuma muka zo muka fassara su a kowane misali za mu iya samun dalili shi kuma wannan dalili za mu ga imma yana haɗe ne da fi'ili wa imma yana haɗe ne da isiri wani lokaci kuma dalili yakan iya haɗuwa da harafi amma yawancin dalili yana haɗuwa ne da fi'ili ko ya haɗu da isiri amma wani lokaci yakan haɗuwa da harafi misali na farko muna da safarto safarto safara wannan fi'ili ne to dinnan dalili ne wanda yake haɗe da fi'ili ana kiransa dalilul mutakallim dalilul mutakallim dalili ne na mai yin magana shine fa'ili a misali na biyu muna da zahabna zahabna a lokacin da kace zahabna asalinsa zahaba ne zahaba na din dalili ne na mai magana shi da waninsa shi da wani suke magana da shi ka ce zahabtu na tafi ne kadai in ka ce zahabu na mun tafi mun tafi ni da wani kenan na dinnan dalili ne na mai magana tare da waninsa wanda yake haɗe da fi'il madi zahaba in tasara in tasara in tasara in ka ce in tasara ka sa alif a bayan ra'ul intasara sai ka ce intasara alif din nan damiri ne na wasu mutane guda biyu damiri ne na wasu mutane guda biyu in ka ce intasara mutum da ya kenan intasara lil haqqi ya taimaka wa gaskiya amma ka ce intasara mutane guda biyu sun taimaka wa gaskiya kenan wannan alif din wanda yake joni da fi'ili intasara to damiri ne mutafil wanda yake nuna mutane guda biyu su suka aikata aiki shi ma fa'ili ne anan akhlisu fil amali akhlisu fil amali in ka ce akhlisu akhlis akhlis wannan fi'il al-amri ne wawu din dalili ne mutafil wanda yake hade da fi'il al-amri wannan dalili dalili ne na mutane da yawa sai ka ake kira wawu din wawu jama'a in ka ce akhlisu akhirisu to wawu dinnan dalili ne mutasil wanda yake haɗe da filul amri akhiris alif din da yake gabansa alif ne za'i alif ne za'ida domin ya bambanta tsakanin mufradi da shari'i shi yasa wannan alif din ba a sa shi sai a bayan wawu jama'a اعمل الواجب اعمل الواجب اعملي اعملي اعمل اعمل to sai aka sa damirin mutasil shi ne ya ulbin da yake jone da fi'ilin amal to damiri ne mutasil mun karanta ana kiran sa ya ulmuhataba to shi ake wa mace ita kadai magana imali ma'ana ki aikata as-sayyidatu yuhazzibna yuhazzibna na dinnan nunun ne fata damiri ne wanda yake haɗe da wanda yake haɗe da fi'il mudari yuhazzibu to wannan dalilin yana nuna jam'in mata kamar yadda wawun din da muka karanta na baya akhli su yake nuna jam'in maza wannan nuna din kuma yana nuna jam'i ne na mata kun ga a haɗe yake da filin mutari in ka ake kiran sa dalilin mutafil a misali na bakwai muna da nafa'ani nafa'ani kuma muna da akhi in kace nafa'ani nafa'a din nan filin madi ne yawon din da yake karshe to dalili ne mutafi wanda yake haɗe da filin filin madi to saboda haka dalili ne na mai yin magana dalilin mutakallin ne wanda yake haɗe da filin madi nunin din nan da kuka ga an sa an sa shi ne saboda kare lafiyar kare lafiyar fi'ili din sai ta ake kiransa nunin wukaya shi sa baya shiga sai jikin fi'ili ba za ka taba ganin nuno ya kaya nuno ya kaya ba sai a jikin fi'ili da wasu kalmomi ko wasu harufa waɗanda suka yi ɗan kama da fi'ili a wani bangare misali in kace na fa fi'ilul madi ne to idan baka sa wannan nunon din ba to idan yawul mutakallin ya zo dole ne yawul mutakallin ka dinga rufe ana da mu ka dinga rufe mana waya da Allah sannan wata an kira ka muna karatu nafa'ani nafa'ani in ka ce nafa'a ka ga filin ya fito da iradinsa nafa'a filin ma dima bujin alaƙata ko da ya fito amma ka sa yawon mutakallin ba tare da nuna kaya ba ba dole ka ce nafa'i nafa'i saboda dole ne in dai ya'un ne ta zo harfin majji dole ne kasara ta je bayansa to saboda a kare lafiyar wasalin wannan filin shi sa aka sa wannan nunin din ake kiran sa nunin da kaya ibn mali arshe ta yake cewa wa qabla yan nafsi ma al fi'l al tujum nunu wiqayati wa laysi qad nuzil nunu wiqayati wa laysi qad nuzil to anan nafa'ani wannan ya'un din dalili ne mustaqil dalilin ma dai shine nafa ni mutum ne mai rukaya in kace akhi akh akh shi ismi ne ya ka tona maka dalilin mutakallim mutaqi haka ce akhi a hade da wannan ismin din a misali na takwas muna da a fata a fa fil madi sai aka tona maka dalilin mukhafaf a fa a fata a fata haka nan mu'allim mu'allim ismi ne sai aka tona masa dalilin mutakallim mu'allimuka mu'allimuka shi ma dalilin mutakallim ne kitaban a misali na tara hasan yuhibbuhu yuhibbu filul mudari zaka tona masa dalilin mutakallim haka ce yuhibbu wannan hulun dalili ne mutakallim haka nan abu abu wannan ismi ne sai aka jona masa dalilin mutakin dalilin ghaib aka ce abuku abuku misali na goma a fada na jihaduna a fada a fada fil nabi sai aka jona masa dalilin mutakin aka ce a fada na anan na dau fa'il ne ijtihadu na ijtihadu shi kuma ismi ne sai aka jona masa dalilin na na dalilin mutakin اجتهادنا اجتهادنا kenan a fada na dalili ne na mai magana tare da waninsa ijtihaduna dalili ne na mai magana tare da waninsa wanda aka tona na farkon da fi'ili na biyun kuma da ismi abin da ya samu ka gane na biyun ismi ne saboda fa'ili ne shi kuma fa'il in ba isim bane wani abu baya zamanto fa'ili akaza aliyun minni minni minni minni din nan min ne wanda ka sani min harfi sharhi wanda ka sani ta shi ne aka sa masa دمير المتصل دمير المتكلم متصل أكفى مكة في أكا جونا مثل نوني وقاية كما سوى ذلك شيء من من من من من من سكون da yake kan nunu din wannan sukun nunu sakinan da yake kan nunu din to shi ya haɗu da nunu mai kaya mai safara sai da ya samu shadda min ni din min ni ne ya wucin da nunu mai tafin ne ya ka samu ta a nunu mai kaya haka ce min ni min ni risalatan ilaika ilaika kuma ila wanda kuka sani ne harfi jarri sai aka mayar da sai aka mayar da alifin sa ya ulle su ya zama ilai domin a iya jona masa dalilul mutafil kenan anan muna da akaza aliyu min ni anan min har arabi ne an jona masa dalilul dalilul mutakallim mutafil sannan ila harafi ne harfin jari an jona masa dalilul mutafil shine dalilul mukhatab mukhatab idan ka ce lana la la din lamun ne harfin jarri kun san lamu harfin jarri yawanci ana masa kasara ne yawanci inda za ka ce misali lillahi lillahi lillahi to amma wani lokaci lamun harfin jarri ana masa fata kamar anan la din nan lamun ne harfin jarri wanda ka karanta a darasi na karshe a cikin awwal to shi ne aka jona wa wannan lamu din harfin jarri din dalili mai magana tare da wannan sa shine na aka ce lana wannan na din dalilin mutasil ne manzilun fihi bi dinnan harfin jarri ne wanda ka sani sai aka jona masa dalilin mutasil shine dalilin ghaib mutasil ya ta ce fihi to kenan a waɗannan misalai goma sha biyu kowanne misali sai da muka samu dalilin mutasil ba shi da wahalar fahimta saboda duk abin da yake nuna mai magana ko wanda ake wa magana ko wani da ake magana sa baya na shi ne ake kiransa dalili shi ne wanda ake kiransa dalili Musa ibn Malik yace mana fama li fi ghaibati law huduri ka anta wa hawa sanni fi dalil fama li fi ghaibati law huduri duk abin da yake nuna maganan wani ake yi baya nan ko wani da yake na ake maganarsa ka anta wa hawa kama anta da huwa san ni da dalili yake ka kira ni da suna dalili to saboda haka dalili don fahimtar ka ba shi da wahala sannan a nan za ka ga bai zo shi kadai a ware ba in ka kwatanta shi da darasin da ya gabata darasin da ya gabata ka ga mun samu su ana su huwa su na'anu su anta su hiya su iyaya kowanne ne zaman kansa ne bai jonu da komai ba amma wannan darasi misali na farko kun ga safar to dinnan a jone yake da safara misali na biyu zahabu na na dinnan a jone yake da zahaba misali na uku in fasara alifin a jone yake da in fasara misali na hudu akhlisu wawun din a jone take da akhlis misali na biyar ya'mali ya'un din a jone take da aymal misali na shida yuhazzibna na na nuna mutuwa a jone take da filin mutari yuhazzibu misali na bakwai na fa'ani akhi yau a joni take a na farko da filin mati a na biyu da ismi misali na takwas a fata da mirin kaf kaf a joni take da filin mati a fa da mirin na muallimu ka a joni take da ko a joni yake da ismi in ka ce yuhibbu hu da mirin a joni yake da fili yuhibbu in ka ce abu hu da mirin a joni yake da ismi abu أفادنا نا دليل يأتوني كده أفاد في الماضي اجتهادنا نا دليل يأتوني كده اسم اجتهاد من مين دليل يأتوني كده من حرف جر إليك دليل يأتوني كده إلى حرف جر لنا دليل يأتوني كده لا من حرف جر به دليل يأتوني كده باء حرف جر شيسا قائلة يكي شوى القواعد الدليل المتصل هو الذي لا ينطق به وحده هذا دليل دليل المتصل فيه وان بزيه اكرنتيه في كليبا فلا تبقي فدنس في كليبا سيدي اتولد في إليكو إثني كون هرش ويتصل دائما بكلمة أخرى تندن تنكون للوكتي yana haduwa da wata kalima daban ba ita kadai take a zaune ba الضمائر المتصلة بالأفعال وهي خاصة بالرفع هي yake da mere waɗanda suke haɗe da shi ilai fi'ili ba ismi ba sannan waɗannan da mere din khassa bil rafi duk inda ka gansu maf'ul ne ma'ana fi mahalli rafin ne tunda mun karanta zamayar dukkan su mabniya ce duk kuma abin da yake mabni ne to zaka bashi mahalli to kowanne dalilan da suke haduwa da ilimi waɗanda kuma duk inda ka gan su fi mahalli rafin ma'ana sun zo fa'ili ne ko makamacin wannan a wani abu da yake da yake da ruwa yake su ne a ta'u ta'u in kace safartu safara fi da mali ne ne fa'il din sa to dai dalil mutafi mabni ala dalla fi mahalli rafin fa'il safara a cikin da kaga su ta fi to kawai suna mahallin na rufa وألف وألف وألف الاثنين ده ألف نمت عليه قد إن كتي انتصر انتصر ألف النم ألف النم ذاك كي دليل تسمية مبني على السكون في محل رفع فاعل انتصر فاعل في محل رفعه وواو الجماعة ده كما واو الجماعة كما أخلصوا ليكاوس في مثال أخلصوا وأن واو الجماعة تو دليل wanda yake fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in fa'il wa nunun niswa da nunun ta mata misali inda yake yuhaddibna yuhaddibna na dinnan zaka ce dalilin zaka ce yuhaddibna zaka ce nunun niswa mabniyun ala fatha fi mahalli raf'in fa'iluhum وياو المخاطبة ياو المخاطبة عند يكي عملي عملي إنه وأن ياو دي ياو المخاطبة مبنية على السكون في محل رفع فائل أيمن هذا النم تاو تاو إنه كودا وأن وانت اللي يذكر كمان تا إن يزود ثم شيء أكن أنا أنا كلام كدليل المتكلم مثالي سافرت إن يزود فتى أنا كلام كدليل المخاطب سافرت in zo da kasar ana kiran su dalil mukhataba safar ce to kowanne fi mahalli rafin ne wa alif al-isrin alif na mutane guda biyu wa wawul jama'a wawul na jam'in maza wa nunun niswa nunun na jam'in mata da yawul mukhataba da yawul wanda yake nuna maganar mata to wannan duk inda ka gan su karka sha wahala kai kwakule kwakule kai wani labul lalume lalume kawai shi mahalli rafin ne ya sauka ya sauka kama ne yace yawul mutakallim yawon mutakallim kun san mutum yawon mutakallim shi ne wanda ya zo mana inda yake inda yake cewa na fa'ali na fa'ali yawon mutakallim wa kaful mukhatab da kuma kaful mukhatab shi ne inda ya zo a fata a fata ko muallimuka wa ha'ul ghaib da kuma ha'ul ghaib shi ne inda ya zo yuhibbuhu abuhu إذا اتصلت بالأفعال إن سكا هدو ودنا قدعوكم in suka haɗu da filai in kaga sun haɗu da filai kanar fi mahalli na sin suna mahalli na nasaba wannan ma ka'idodi ne muhimman yake ba ka kawo da karkata wahala in muka zo yin iraji wai da tasalat bil asma in suka haɗu da kuma sunaye aw hurufin jarri ko suka haɗu da harfin jarri kanar fi mahalli jarri a wurare guda biyu na suna mahallin ne na jarra ka ƙara komawa misalan nan gaba ɗaya ka domin ka fara fahimta ياول المتكلم يشكو زكاة المخاطب لكم هاول الغايب فياول المتكلم من هذا نفعني نفعني من يكون اسمي في لين تقولي نفعني ياول جنن ياول المتكلم وفي محل نفسه مفعول به دليل سبب النفع في لين إذا كنت أخي أخ اسمي يخفيني اسمي توشي وأن ياول جن ياول المتكلم في محل شر سوى ده اسمه ليس اخ مضاف وياء المتكلم مبني على السكون في محل شر مضاف اليه كل صدقين ده كده مضاف اليه منكر تدل كبار مجروح hakanan wannan kenan magana akan yawon mutakallim in kuma kafin idan idan kuma kafin mukafaf ne in ka ce a fa ta a fa ne a fa ne saboda haka kaɗin shi mahalli nasu ne amma muallim ismi ne saboda haka muallimu ka kadin fi mahalli jarri ne tunda muallim din ismi ne idan ka ce hasan yuhibbuhu yuhibbu fi'li ne saboda haka hu din dalilul ghaib fi mahalli nasbi ne in kuma ka ce abuhu abu kowa ya sani ismi ne to hu din fi mahalli jarri ne mudaf ilayhi misalin su kuma in ya haɗu da harfin jarri in ya haɗu da harfin jarri misali idan ka ce zahab zahab marra bi in ka ce marra bi bawul ne ya haɗu da yawul mutakallim saboda haka alba harfin jarri alya ضمير المتكلم مبني على السكون في محل جر مجرور بقى مثال كما kafin kuma ya haɗu da harfin sharri ka ce marartu bika bika bi harfin sharri alkaf da yin mukafa fi mahalli sharrin majrurun bilba misalin kuma damirin ghaib ya haɗu da ba'ul shi ne inda ya so bi a misali na karshe bi harfin sharri shi damirin ghaib مبنون على كثرة في محل الجر مضاف في محل الجر مجرور بالفاعل الضمير لا ضميركم أننا ضميري لا يتي يكون مرة في محل رقيب ولوقت ينا كثن سوى في محل رقيب ومرة في محل نصب ولوقت ينا كثن سوى في محل نصب ومرة في محل جر ولوقت yana kasancewa shi mahalli da wannan duk muna yin karatun alfiya ne an gane shi ta kar a raina wannan littafin na alwa bai tunna in ka karanta shi wani da yaji ya karanta alfiya ma bai fahimce shi ba sai ka ji kuma ga yi asalin su ayi saboda wani yaron firamare ne yaron firamare ya ce ibn madi a wannan ka'idan yake cewa للرفع والنقد وجر الناصرة كعرف بنا فإننا نلنا المنح a wannan ka'idan kenan lirrafa'i wan nasbi wa jarrin nasala ta'rif bina fa innana nilna al-minah yace lirrafa'i wan nasbi wa jarrin abu guda ku kenan ba rufu'a da nasaba da jarra yace na sala ma'ana salahana zai yi zai na din yana dacewa da rufu'a da nasaba da jarra sai kawo mana misali yace ta'rif bina bi kun ga harfin jarri ne saboda haka na din shi mahallin jari ne sa'arifi na fa inna na inna harfu na fi ne saboda haka fa inna na na anan fi mahallin na fi ne millal mina milla anan na fi mahallin sharafi ne shi ya haɗa mana su gaba da a baiti guda sai kuma a الضمير المستتر na uku kenan damiri wanda ake kiransa al-mustaqir kun san akwai ad-damirul fari akwai ad-damirul mustaqir damiran nan da muka karanta kala guda biyu ad-damirul munqas ad-damirul muttasil wadannan kowannen su ana kiransa da suna damirul fari me yasa ake kiransu fari saboda kana ganin su da idanunka sai dai bambancin mufassil da kuma muttasil shi mufasil a ware yake shi daban shi kuma mutasil a haɗe yake amma duk kana iya ganin su da idanunka an gane saboda haka kowanne daga cikin su ana kiransa abdalilul farid amma a nan wannan darasin mu yana so ya karantar da mu wani dalili wanda babu shi yana da hukunci amma shi din babu shi ma'ana baya nan almustatir koyayye ya face ne ya koya saboda kada a gaiki to shi ne a nan muke so mu san waɗanne dalirai ne sannan kala nawa ne su al'amsila misalai aljamalu baraka alhamamatu gharradat uridu an tajtahida innana nuhibbu najahaka الكلب يمدح البنت تغسل الطبخ الظل الكبير نظف حذاءك a waɗannan misalai fassarar su aljamalu baraka rakumi ya ya tsuguna tsugunawa rakumi zaman sa shi ya kira baraka alhamamatu gharradat hasiya ta yi kuka taghrib kukan tsuntsu uridu an tajtahida ina so kai kokari innana nuhibbu najahaka mu muna son cin jarrabawarka alkalbu yamdahu kare yana yin haushi albintu tuhsinu tabaha yarinya ta iya ta iya abin nan kirki azumi kabira ta girmama babba na duk hidaka ka tsaftace takalminka ma'ana takalmi kawai kifi ake kira guda to waɗannan misalai idan muka duba za mu ga cewa wani lokaci ɓacewansa wajibi wani lokaci kuma ba wajibi ba ne misali idan muka duba aljamalu baraka ai huwa zan yi cewa aljamalu baraka huwa in fito da dalili saboda in kace aljamalu mubtada ne baraka za ka fito da mafi kun ga in dai kace fi'ili dole yana da fa'ili yayi ko to shine ya kace wa fa'iluhu damirun mustakirun fihi jawazan mustakirun fihi jawazan takdiruhu huwa huwa nan damiri ne na ne ya'udu ila aljamal damiri ne na rakuri sai fa in kana so tunda jawazan ne in kana so zaka ce aljamalu baraka huwa ka fito da shi ka ga dama ka ce aljamalu baraka la kun ya su na kawai shi kana magana ya kare amma to ne wanda ya iya nahu ya san a cikin a cikin baraka din akwai kowa a baki a boye haka in kace alhamamatu mubtada ne kharradat kharrada fi al-madi at-taw taw at-ta'anis as-sakina سورة ما مجد غردت في الماضي دولي أنا تفايد وفايده دليل مستثن فيه جواز الجماع تقديره هي هي التي الحمامة بالمؤنث تقديره هي سبب ذاك شيما جوازا لي إن كتو ذاك شي الحمامة غردت وكتي الحمامة غردت هي أبن ذاك نفي ده جوازا شي إن كتو كفديش إن كتو كفديش to mu duba misalai na uku da na fudu kuma in muka duba misali na uku uridu